أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau muna 29 ga watan ɗaya hijira 1447 ya yi daidai da ranar 24 ga watan 7 miladiya 2025 alkhairin da yake cikin wannan ranaku muna roƙon Allah ya datar da mu shi abinda yake shari ne a rayuwarmu muna roƙon Allah ya kare mu muna jaddada godiya ga Allah subhanahu wata'ala da ya ba mu dama na ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma a wannan markazi mai albarka markaz ihya ulumuddin al-islami wanda yake a masallacin munira unguwar bani fondude daidai kasuwar bonkane birnin niyami a jamhuriyar nijar muna tafsiri a cikin suratul juma'a tun daga farkon surar Allah subhanahu wata'ala ya ba mu iko har mun fara bayani akan aya na takwas ko kuma ƙarshen aya na takwas za mu shiga aya na tara jiya mun fara karanta fadin Allah maɗaukin sarki قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun jiya Allah subhanahu wata'ala ya labarta muna halin munafukai da kafirai da yahudawa da yahudawa suka ce su ne masoyan Allah su ne suke son Allah Allah yake son su Allah subhanahu wata'ala yake cewa da manzonsa ka ce da su idan kun raye cewa ku ne masoyan Allah to ku yi burin mutuwa ku yi fata Allah ya kashe ku inda ku masu gaskiya ne Allah subhanahu wataala ya ce ba za su yi fatan su mutu ba saboda abin da suka faɗa dai ƙarya ne kuma da abin da hannayen suka aikata ma'ana ba su aikata aiki na ƙwarai ba duk wanda bai aikin ƙwarai ba ya fatan ya mutu jiya mun ka bayanai na hafiz bin rajab a wannan imam hafiz bin rajab da yake ambata mana halaye da mutum yana iya nemi mutuwa ko dai yana fatan haduwa da Allah subhanahu wataala yana shauki ko kuma ya zamanto ya je wurin yaƙi la mahala da abubuwan da suka gabata bayanin su a karatun da ya gabata jiya shi yasa Allah subhanahu wataala yake cewa to lalle wa'inda ba su bi Allah ba ko sun guji mutuwa dai sai mutuwa ta riske su shi yasa Allah ya ce kul in kuntum kul innal mautal ladhi tafiruna minhu kace da su lalle wannan mutuwa da kuke gujewa da ba kwa son ya riske ku fa innahu mulaqikum to lalle mutun zai riske ku lalle mutun zai riske ku sun maturadduna kuma za a mayar da ku ila alimil gaibi zuwa ga wanda ya san abin da yake a boye wa shahadati da abin da yake a bayyane fa yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun da ba ku labari game da abin da ku kasance kuna aikatawa na bayar da kissa masu bada labari lokacin annabi Sulaiman wani bawan Allah ya zai ce da annabi Sulaiman shi roƙa mai Allah ya rinka jin magana da dabbobi annabi Suleiman ya ce a'a kai ya haƙuri yan matsa yan matsa yan matsa sai ce da annabi Sulaiman to shi dai ajiyar da shi yaren kyanwa musa wani irin yare take shi ajiyar da shi yaren musa shikenan sai aka jiyar da shi yaren dabba musa da ya zo yana laɓe sai ya ji kyanwa guda biyu suna hira sai ɗaya ta ce da ɗaya lahiya ni ganki haka ta ce da shi ta ce da abokiyarta wallahin wana nake ji kamar in mutu sai ɗaya ta ce ya hankuri wannan zakara ba da daɗewa ba zai mutu ki bari in yan mutu sai mu je mu ci nama ya zama moshi ina da bai na jinsu sai ce to sai da yawa ta kashe don haka sai ya ɗauke zakarin shi ya ce kasuwa ya saida musu shi ga sunan suna kallon juna da yawa shi kenan ana nan sai ya ji sun ƙara hira guda ta ce la ya ce wala ya dai zakarar nan ba mu samu cin shi ba amma yanzu dai ragon ga zai mutu ki bari in yin mutu sai mu je mu ci naman shi yana ji sai ce to ba ku cin shi sai ya ɗauki ragon ya je ya saida da alajin da aka hore masa yare na kyanwa ya yi daɗi ko bai daɗi ba shi ya amfane shi ko bai amfane shi ba to ku bari ku ji ƙarshen kissar yanzu ga gobe ya taho kyanwoyin nan suna hira sai guda ta ce lahiya ta ce ai babu lahiya yanwa nake ji sai ta ce to kwantar da hankalinki yau mai gidan ga zai mutuwa in yan mutu kafin a zo mun ci rabonmu daga nan sai ya garza ya je gurin annabi Sulaiman ya ce da shi wa akwai matsala menene matsala kaji kaji kaji yadda aka yi ko da ya zo majalisi annabi Sulaiman sai ya tarar da wani bako bakon nan bai kallon kowa sai da shi bai kallon kowa sai da shi sai zai ce ma annabi Sulaiman to yanzu yaya za a yi annabi suleiman ya ce yanzu yadda za a yi za mu yassare za mu roƙi allah ya yassare ma iska iska ya ɗauke ka ya kai ka wuri kaza shikin aka yi addu'a sai iska ya ɗauke shi iska ya ɗauke shi inda iska ya ajiye shi yana sabka sai ga wannan mutum a wurin sai cewa kai ne nitar da kai a fadar suleiman wai ce ni na ka kura min ido kana kallo na wace eh ya ce kasan kallon da nake ma ya ce a Allah ya ce in ɗauki ranka kuma in ɗauki ranka wurin ga da mun ka haɗu kuma sai ga ni na ganka a fada Sulaimana ni yanzu mamaki na nake ta yaya ne kuma zan ganka a nan yaya za a yi kaza kanin shi Allah ya ce mai ɗauki ranka amma sai wurin ga ni kuma na ganka fada Sulaimana to ni ina ta mamaki ga gana za a yi sai Allah ya kawo min kai nan kuma an ba da zakara fansakka kakke hankula a kashe zakara aka kuma fanshe ka da rago kakke ba da kakke hankula to yanzu kai ba ba haka kai za ka tafiya aina ma ta kuno yi dirkumul maut duk inda kuka sai mutuwa tare suke ku gane misali ko almuhim dai ba a bace wa mutuwa in lokaci kawai mutuwa za a yi Allah ya shigo da wata magana يا أيها الذين آمنوا يقوم إيماني إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة يا كيكرا سلا نرى الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله توك تفيو كوك أمسا أمبتون الله كجيزوا أول سلا وذلوا البيع ودين السيدة سيرهم ذلكم خير لكم يا هكا شيني في زمان الخير أغريكم إن كنتم تعلمون إن كنتم كسنشيكم سهكا wannan ayar tana nuna mana wajibcin zuwa sallar juma'a sallar juma'a wajibi ne ga duk mutumin da yake ya balaga kuma yana da hankali kuma ɗa ne ba bawa ba kuma namiji ne ba mace ba sannan mazauni gida ne ba matafi ba idan lokacin juma'a ya yi to dole ne ya bar abin da yake yi ya amsa kiran Allah wannan su ne abubuwan da suke wajabta wa mutum sallar juma'a in dai kana da wa'in nan to ka sani juma'a wajibi ne gare ka namiji juma'a wajibi ne gare shi amma mace ba wajabta mata zuwa sallar juma'a ba ɗa wanda ba bawa ba juma'a wajibi ne gare shi amma bawa ba wajabta mai juma'a ba wanda ya kai shekarun balaga dole ne ta yi juma'a amma ƙaramin yaro da bai balaga ba ba wajabta mai juma'a ba mai hankali juma'a wajibi ne gare shi sabanin mahaukaci mara lafiya an yi masa sauƙi saboda yana da uzuri amma wanda yake lahiyar shi kalau dole ta juma'a matafi an sauwaƙa mai juma'a wanda yake tafiya ranar juma'a lokacin juma'a ya kai ba wajibi bane sai ka ta yi masallacin juma'a amma in ka je babu lai amma dai an sauwaƙa maka sabanin mazauni gida kuma da zaran aka yi kiran sallah wanda limami ya halarto a masallaci to haramun ne sai da sayarwa dole abin da kake yi ka bar shi to malamai sun yi bayani da dama da Allah ya ce wadarul bai' ku daina sai da sayarwa shin kowa ne yake kasuwanci kowa ne yake sai da sayarwa wani ba ma ya sai da sayarwa wani shi manomi ne wani da ma'aikacin gwamnati ne wani kaza yake wani kaza yake almuhim an ambaci wa'annan ne ba a matsayin su kaɗai aka keɓe da hukuncin ba saboda mafi yawancin al'umma 'yan kasuwa suna shigaltuwa da sai da sayarwa wani in yana ganin riba za ka gama sallar a zo masallaci ma sai ta gagara kaga dai da muke ta hawa kullum wa'azi muke a daina sallah masallaci ai a rinka sallah masallaci a rinka sallah masallaci a daina sallah cikin kasuwa kullum muna wa'azi amma abin ya gagara to wani sallar cikin kasuwan ma sahun da ake yi bisa hanya bai iya tahowa shi sai dai shi ta cikin shagon shi kun ba da misali ko wanga da wanga shago da wanga shago kowa ya zo a ɗan azayin tabarma a sallar to shi wani rashin imanin ya kai ma bai iya hankula ya bi wannan sahu na bakin hanya cikin shago da ya sallar shi kaga a kira sallah ka zo a yi azahar da kai ka koma shagonka da ta da sallar da sallamewa bai kai minti ashirin wannan ya gagara ina ga juma'a da ko an yi sauri a yi minti talatin ko awa guda kaga sai mai imani yake amsa kiran Allah a irin wannan yanayi to ba yake bance yan kasuwa bane kadai duk wani aiki da kake yi da zai shigartar da kai daga sallar juma'a idan aka kira sallar juma'a wanda limami ya zo to ka bar wannan ka zo ka amsa kiran Allah Allah madaukin sarki ya samu dacewa yanzu ya ce duk wanda ya bar sallar juma'a so uku da gangan cikin sakaci Allah zai sanya ruhi a zuciyarsa sai ya zama gafalalle ai ta wa'azi ma wa'azi bai shiga isa za ka ga wani duk abin da ake faɗi kamar ba da shi ake ba na yana jin wani yana ta faɗa eh in ya yi sallah cikin kasuwa ina ruwan mutum ba Allah na yi ma ba to dan haka a kyale shi a badan kun fahimci hausa shi ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa walau sallaitum fi buyutikum lataraktum masajidakum inda za ku yi sallah a gidaje to za ku bar masallata yau walau taraktum masajidakum lataraktum sunnata nabiyikum inda za ku daina yin sallah a masallatai to kun bar sunna annabinku annabi mu yana yin sallah a masallaci ne walau taraktum sunnata nabiyikum la dalaltum in ko kuka bar sunna annabi ku kun bace kina abu guda za mu iya cewa a ƙarshen wannan hadisi alamun bata ne mutum ya ke yin sallah a masallaci akwai wanda tun da na san shi har yau ban taɓa ganin rana guda da ya sallah a masallaci ba har yau sai dai yi ta bakin hanyar nan da mun sha wa'azi babu mutunci sallah a waje bai da hujja nan dai ya mai in kace kai dan dariƙa ne akwai masallacin yan dariƙa ba su kai da su ba babu masallacin yan dariƙa ne in kace kai ahlus sunna ne akwai masallacin ahlus sunna ba ka taya cin kai sallah amma saboda son zuciya shi a hanya zai sallar shi da za ka da irin wa'annan domin abin da ne muke cewa man amila salihan fali nafsi shi kenan wanda ya abin kwarai maka ka ɗauka hawa wani kai ma kanka ne wa munan duk abin da kun ka gamara ka ɗauka wa in kayi wani ne ba na karatu ka zaka ba wai ka ɗauka kayi ma malam wani kara ne kanka na maka yamma duk wani aiki alheri da kai wala ba wani kai ma ba kanka ne haka ya an faɗi kuskuren ka ka gyara amfanin ka ne ma baka gyara ba ya rage naka Allah bai da bukatar wani abu a gurin mu la samu gyara shi yasa Allah ce ya ayyuhal ladina amanu ya kuma su imani idan nudiya lis-salati min yawmil jumu'a idan aka kiran sallah a ranar juma'a fas'au ila zikrillah to ku tafi zuwa ga ambaton Allah kun sa larabci an ce as-sa'yu tafiya wanda akwai kuzari a cikin sa shine as-sa'yu tafiya tare da kuzari shi yasa maluma suka fassara ma'ana as-sa'yu anan al-imda ay famdaw tahi kun gane ko ba ana nufin ku yi gaugawa ba ma'ana ku tafi a tsanake cikin kwanciyar hankali saboda rige-rige da gaugawa a tafiya wajen sallah manzo Allah ya hana manzo yake cewa idan za ku zo sallah to ku zo sallah kuna masu natsuwa kada ku zo kuna gaugawa abinda kuka tarar ku sallata abinda ya sauro ku cika sa kenan asayo anan shine tafiya a hankali ko wani abinda kuka yi ku zo ila za ku zo ila zikrila zikrila anan shine salatul juma'a ku zo wurin sallar juma'a kamar yadda Allah ya umarni wadharul bay' ku daina saye da sayarwa dalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun wannan fa shine alkhairi a gare ku in kasance kun san haka akwai sarar hukunce hukunce da dama da muna takaitawa ne muka takaita kan wannan fa idza qudiyatis salatu in aka kammala sallah ma'ana kun yi sallar juma'a kun kare fantashiru fil ard to kowa so a bayan kasa ku tafi a bayan kasa wa bataghu min fadlillahi ku nemi falalar Allah ku nemi arzikin Allah kowa ya je ya nemi abin da zai kare mutuncinsa wannan umarni ne na mustahabbi yayin juma'a an kare ba dole bane sai ka koma kasuwa kana aike da manka baka tafi ba saboda wannan umarni ba na wajibi bane kamar yadda sabon manzala suka fahimci wannan ina an kai sallah ka kare sai ka je kai kasuwancin ka anaje amma fa duk da haka ku manta wadhkurullaha kathiran ku ambaci Allah ambato mai yawa la'allakum tuflihuna dan tabbas za ku rabauta inda kuna yawan ambaton Allah. Ana bayani ne akan sallar Juma'a, ko ba haka ba ne, sai aka bijiro da bayani akan in kun kammala sallah to ku tafi a bayan ƙasa ku nema daga cikin arzikin Allah, kuma Allah ya ce, Wadkurullaha kafiran, da wannan ne wasu suke keɓe ranar Juma'a da yin zikiri. bayan juma sai ga sun zo suna ta yin zikiri ai Allah ya ce wadkurullah kafiran to ni abin da nake tambaya shin zikirin Allah da yawa ya keɓanci ranar juma'a ne ko ya keɓanci kowane lokaci hmm? kowane lokaci na ka ba hujja ba ne ka zo ka ce ranar juma'a za ka zo ka aza majalisi na zikiri sannan ma za ka yi zikiri ka yi irin nan wanzan Allah nan da kake yi sai kai tambaya manzon Allah ya yi irin shi ko bai yi ba in ya saba na manzon Allah to naka ne ba na kware ba na manzon Allah shine na kware naka sai mu kiyaye duk abin da bai tabbata da koyarwar manzon Allah ba kada mu yi kokarin yin shi dan ko mun yi bai dare ba Allah subhanahu wataala yake cewa wa idza ra'au tijaratan a yayin da suka ga wani kayan kasuwanci aw lahwan ko kuma wani abin shagalta nin faddu ilaiha sai su watsu su tafi su yi rigirgi zuwa ga wannan abin wata rakuka qa'ima sai su barka a tsaye yayin da kake musu huduwa a lokacin sallar juma'a kulka ce da su ma inda Allahi khairun min Allahi wa min tijara abin da yake gurin Allah na lada to yafi alkhairi akan wannan shagaltarwa da kuma wannan kasuwancin wallahu khairur raziqin Allah shine mafi alkhairi mai arzitawa malamai suka ce dalilin saukar wannan ayar ɗabi'a na 'yan kasuwan madina idan mutum ya kawo kasuwanci ya kawo kaya to yakan ɗauki wani abu kamar ganga yana bugawa don ya jayo hankalin mutane su san ya zo to sai aka yi daidai ranar juma'a kuma ana da buƙatar kaya matsanancin buƙata sai ga mai wa'innan kayan ya zo lokacin da ya zo ya buga wanzu sallallahu alaihi wasallam yana yi wa mutane hudu ba sai suka tashi mafi yawanci suka ji don kowa ya samu ya dan siyo abin da zai siyo to sai Allah subhanahu wataala yayi hani yace a daina idan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana tsaye yana yin hudu ba to kowa ya zauna sai in ya sallame kowa sannan kowa ya tafi saboda me saurin nema ba shi yake sa saurin samu ba wa ke kawo arziki Allah yake kawo arziki ba kokarin nema ba an gane ko wasu malamai suka ce an saukar da wannan ayar bayan da ana gabatar da huduba ana gabatar da sallah sannan ya huduba sai zamanto kana iya ka samu sallah ka je ka yi wani sha'ani naka inda an riga an gabatar da sallah kamar yadda ake yin sallar idi sallar idi za ka ga yan gama sallah ana hudu ba in kana da wani uzuri kana ya tashi kai kaga ba laifi bane wal ilmu inda Allah almuhim dai idan ana yin hudu ba to ku tsaya ku saurari limami don arziki na Allah ne shine mafi alkhairi mai arzita Allah ya hani akan wannan Allah ya mana jagora suran da take bin wannan sura shi tace suratul munafiqun suratul munafiqun wannan sura sunanta kenan kamar yadda zaid bin arkam yake ba da labari yake cewa da muka waye gari wata rana sai muka ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karanta suratul munafiqun a kuma hadisin da muka karanta na Abdullah bin Abbas ya ba da labari yace annabi sallallahu alaihi wasallam kana yaqra'u fi salatil jumu'ati bi suratil jumu'ah wal munafiqin manzo Allah ya kasance a ranar juma'a a lokacin sallar juma'a yana karanta suratul juma'a da kuma suratul munafiqin kenan wannan surar a bisa wannan nassosa na hadithai suna nuna mana sunanta kenan sai bayani akan inda aka saukar da wannan surar wannan sura an saukar da ita ne a Madina madaniya ce saboda a Makka babu munafurci duk wanda ka gani a maka musulmi musulmi ne tsantsa babu wani munafurci a madina ne munafurci ya shigo lokacin da su abdullah bin ubay bin salul suka ga manzo Allah ya samu karbuwa ya samu daukaka sai hasada ta shigo suka fara munafurce munafurce da faɗin maganganun da basu dace kamar yadda zamu ji a cikin wannan sura Allah madaukin sarki ya mana jagora sura ce wadda tana da ayoyi 11 tare da kalmomi dari da goma tana da harufa dari bakwai da saba'in da shidda abinda surat ta kumsa a takaice ko ba haka ba ne tana sifanta muna hali na munafukai yadda suke mu'amalantar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan tana ƙara sifanta muna daga cikin ɗabi'un da munafukai suka yi fitowa fili a wurinsu shi ne ɗabi'a na rantsuwa kuma akan ƙarya munafiki bai jin kumye ya rantsi akan ƙarya in muka zo za mu ji labarin tarihin zaid bin arqam da abdullah bin ubay bin salun za mu gane munafukai sun kai gaya in dai ba Allah ba wani in ya shirya ma munafurci ba ka ya gano shi ba ka ya gano shi shi wannan zaid bin arqam in ba namanta ba an fita an je yaƙi sai ya ji shi abdullahi bin ubay bin salul ya labe yana tara mutanen shi yana ce musu in mun ka tai madina duk mu haɗa kanmu ko innan da an tare da manzo Allah kan mu ƙara cishe su kai mu kore su ma ai ba garin su na an gama wannan shawarwari an ƙare an yi kuma da ya dawo sai yake ce ma tonton ɗin shi kaji kaji abin da suwa da sun kace sun ce in sun zo makka sai sun kori manzo Allah da mutanensa kuma sai sun hana a ciyar da waɗanda ke tare manzo Allah sai shi ya zo yake ba manzo Allah labari ya ce wala haiwa ne ga abin da ya gaya manzo Allah ya ce a kira zai ka san shi manzo Allah bai san wani furci ba a kira zai da ya ce a kira rula bin abai bin sallah a kira shi yaron nan ga abin da ya ce an ba ka yi ba ni guri sa'ul labin ba su ce wallahi tallahi mun rantsi da Allah kaza kaza mu ba mu faɗa shi kawo ina shaidun shi ya kawo shaidun mun rantsi da Allah ban waɗa kamar irin maganganun da ya yi in ba dai wahayi na ba ba yadda za a gano ƙarya yake zala ya ce to zai duka tashi a bar irin wannan a tashi ya ce yana cikin damuwa yana cikin damuwa sai manzo Allah ya ce a kira zaidu ya ce maganin nan da kai Allah ya saukar da ayoyi wallahi abin da ka waɗe shi a gaskiya amma wa'annan ƙarya suke ka gani munafiki ba a gane shi sai Allah haka shi yasa kullum nake ce mana ayi taka tsantsan wajen mu'amala da mutane kuma yana daga cikin abin da zai rage maka damuwa kakka yawaita abokan mu'amala kakka yawaita abokan hira gwara in kai ci kadi ba nan kadi gwara ka je ka nemi gado kai ka kwanta kai kwanan ka yahi amma ba in ana karatu ba ba gaban malam ba ko ba gaba ne gaban malam ta she ka za a yi amma in katta gida shi kai kwanan ka ya maka to za mu ji abin da yana daga cikin abubuwan da sura take karanta kuma sura za ta ƙara mana ƙarfin imani na cewa arziki gurin Allah yake ba gurin mutum kuma ɗaukaka Allah yake ba da ita ba mutum yake ba da ita ba daga ƙarshe sura za ta jawo hankalin akan falalan ciyarwa don Allah in Allah ya baka dama ka ciyar dan Allah dan sai kayi nadama ba wanda zai mutu a duniya bai nadama babu shi in alheri na kake yi sai kaji ina ma ka lillinka in kuma sharri kake yi sai kaji ina ma baka yi ba to Allah ya mana jagora Allah subhanahu wataala yake cewa farkon sura idza ja'aka almunafiquna ko ka ba su labarin abin da yake faruwa kenan idan ja akal munafiquna idan munafikai suka zo wajenka ga abin da suke faɗa qalu sai su ce nashhadu innaka la rasulullah ko mu muna shaida cewa lalle kai manzon Allah ne ashhada anan bi ma'ana qasam rantsuwa mun rantsi da Allah kai dai manzon Allah wallahu ya'lamu innaka la rasuluhu Allah ya ce shi dai Allah ya san kai dai manzonsa ne wallahu yashhadu innal munafiqina lakadibun amma Allah yana shaida cewa munafikai makareta ne ba da gaske suke yi ba kun ga wannan sura tana ɗaya daga cikin surorin alkur'ani guda shidda da suka fara da sharadi idan bishar ko da ta zuba da sharadi ba amma dai guda shidda nan in ka duba ka gani tun daga suratul waqi'a sai wannan munafiqun zamu yi takwir zamu yi infitar zamu yi inshiqaq zamu yi suratul zilzala duka wa'annan sun fara da sharadi ne na ira to wannan sura mun ta biyu ce don mun riga mun gabatar da idza waqa'atil waqi'a ko ba haka bane to wannan ta biyu ce akwai guda hudu da zamu yi in Allah so ya yarda idza ja'aka al munafiquna idan munafikai suka zo wajenka qalu sai su ce inna shahadu muna shaida cewa muna rantsewa cewa innaka da rasulullah lalle kai manzon Allah ne wallahu ya'lamu innaka la rasuluhu lalle Allah ya fasan kai manzonsa ne Allahu yashhadu innal munafiqina lakadibun Allah yana shaida cewa munafikai makaryata ne ku rike sirri kenan wani zai zai cewa ne wallahi ina son ka aini ina jin daɗin lamarin ka kaza kaza kuma ƙarya yake wallahi sai ka juya baya sai ya ce ai na tula mai ƙasa ne kyale shi ku kyale shi ana an rike wannan to mu ci gaba Allah subhanahu wataala yace ittakhadhu aymanahum junnatan su dai munafiqai sun rike rantsuwan da suke a matsayin garkuwa fasaddu an sabilillah sai suka kange daga addinin Allah mana suka kawar da mutane daga addinin Allah innahum sa'a ma kanu ya'malun lalle su abin da suke yakta yayi muni suna amfani da rantsuwa su hana mutane shiga addini hanyoyi da dama sun ga wani zai shiga su su gaya mishi ai inda gaskiya ne da kaza ne ai mu kaza kaza ne in su haɗu da masu imani bai zalakun lalina amanu ƙwalu amanu bai za khalau ila shayatinin ƙwalu inna ma'akum inna ma na hannu sun ka haɗu da masu imani ce a wallahi mun yi imani ai mu wani wallahi bawan Allah nan zuwan shigarin da alheri ne gare mu ka Allah da shi masa albarka wallahi ya taimaka kwarai in sun kai ta ce ai baka gan wancan ba ai da wancan na iska in ba haka aka yi ba ba a ci abinci a gurin su kaza kaza kaza kai hatsari munafiki kullum ina jawo hankalin mu mu'amala sai mun yi hankali sai mun kiyaye wajen mu'amala mu sosai bahaushe ai yayi magana yace dariya a fassara min dariya ba so ba so da yawa za ga yana dariya amma a haƙora abdullahi nan bin ubay bin salul in ka karanta tarihin shi a madina in ya zo yana yaba manzon Allah a gaban mutane sai ka ɗauka duk duniya ko abubakar bai son manzon Allah kamar shi kuma lahi kariya yake yi tsabar iya munafurci yakan iya ya zo yana yabo hakuka yana yi kuma ba da gaske ba ne kamar taktis ka ɗauki karuwa in dai kana da kuɗi tana son ci kuɗinka karuwa in tana son ci kuɗinka kisisi na ta yi ma kuka ta yi kaza ai alhaji da babu kanan kaza kaza kaza ni yanzu ban iya rayuwa sai da kai kuma ƙarya ne da ta riga ce dan iska ai shi an maganin ku mutum mutum sai Allah Allah subhanahu wataala ya ce zalika bi annahum amanu hakan ya faru ne bi annahum amanu domin sun yi imani sun makafari sannan su kafirce fa qubiya ala qulubihim sai aka sanya rufi a cikin zukatansu fa hum la yafqahuna ba sa fahimta gaskiya mana su mafukai shi ne ake ce harshen damu malamai suka ce sun yi imani a ina a baki sun makafaru suka kafarci a zuciya za su haɗa muku mu muna tare da ku a baki amma a zuciya ba mu tare da ku kuma mai sun yi imani wajen aikata ayyuka da za a yi tare da su amma a zuciya sun kayace ka duba ka gani fa in za a tahi yaƙi to munafikai ba a barin su baya kuma za su ɗauki rigar musulunci su sa su kawai su ga abin da zai faru su zaka su faɗi kuma in za a tahi yaƙi su a gaba-gaba su makamiwa ne ƙaga kashi ƙayawan gaba yi ɗauki wannan an shiga wani kai kuku goma na ɗauki nauyin ku fito ku ɗauki makami an tayi su a gaba yanzu in ya tabbatar an kawo gurin da za a yaƙi sai ka neme shi karasa sai ka neme shi karasa shi yasa strategy na jama'a in baka da siyasa kullum kana cikin wahala wani za a zo a yi taro a ce to kun ga kaza nan da za a yi mu wallahi ba mu yadda ba in ko an ka ce ba za a bi ra'ayin mu ba sai an yi kaza sai an yi kaza kai sai ka da gaske ne yanzu in an ka taho kai kana shiga kai an ka ga an yi hufu da kai sai ka wai kowa ba ka gani shikenan kowa ya kai shi wallahi kullum mutum ya ce ma za a yi hwada to ce eh za a yi faɗa amma eh an zo gurin da za a yi faɗan koma gehe ga ga yadda ake faɗan tukuna an gane misali ko koma gehe ai da yawa haka ake cutar su sai a zura ka ai mu adda garin nan garin nan sai mu wallahi in mun kace ba mu yarda da kaza ba ba mu yarda ba kaza kaza kai sai ka dauka da gaske na jiki da an zo gurin da zai a nuna shi waye da wala sai ka neme shi karasa wayar ma sai ya kashe kana kira ba ta shiga in ka shiga ka shiga kai ya ce ya barka na ka sai mun kiyaye in abu na jama'a ne wallahi ka daina yin gaba gaba sai a zura ka a jaye a barka wani ma sai zo ya sami ka ce Allah gafarta malam ku yi wa'azi akan kaza ku yi wa'azi akan kaza cewa kajiya ko ba zama ne a haɗo yau idan malamin sha wata kwana to shinkafa gidan malama wannan daga cewa shiga to ba ka gane su wajen sayo mu malam shinkawa a kai wa yare shi sun bace sun fece don haka almajirai mu iya bakinmu kuma a cikin komai ka san me za ka faɗa wani zai zo a magana shi zai ɗauko magana sai ya yi zagi ashirin don dai ya samu kai zagi guda to sai ya ce a ai yanzu mun karabu da wani ya ma ce kaza ya ce kaza ya ce kaza ya ce kaza yan ka zo gurin da aka ce an ce ka ce kaza ka ce aka kai baka ce ba in jiwa in jiwa ne sai a nemo shi da an zo sai ya zo shi na zara ido sai ce eh ni nace ya rantse da Allah ka ce kaza to wannan gudan da ka wadi sai ya ce ya rantse da Allah ka ce shi sai ya ce ma in kuma baka ce bace kada nika sauran ban faɗin su to da zaran kuma kayya da ka ce guda din da taroro sauran ma ka ce su kun gane misali bari in hidda misali shi to kai ne kai mu'amala da mace so guda ta banza sai ta zo da ciki ta cika kai ciki akai akai kace kai ba kai kai ba ce wala kai kai ciki yan ka zo gurin alƙali ya la kana da ganga eh ku ba ni amsa sai nawa kuka ga juna to wai kai ka to haka ma a magana kai za ka faɗi magana guda sai a ce kayi magana ashirin in ka zo ka ce kai baka ce ba sai a ce wallahi ka ce kaza in kuma baka ce ka zan baka rantse kuma abinda ka canna shi za a ce ka ce sauran da baka da an ka kara ma ba a haɗin su yanzu a fara da wannan ko ba ga wani kai da ka rantse to in ko baka rantse ba sauran ma ka ce naka sai mun kula wajen magana wa'azi ma in za ka yi to ka san wani irin wa'azi za ka yi nan duka almajirai muke ka zo ka ga musallah kana wata Allahu akbar ka hece ka shiga nan kai tana sai ka dawo daga wayoyin ka hada su ka kare hidda su Allah kare mu Allah ya ce menene Allah ya ce zalika bi annahum amanu ko wanda ya faru da dalilin su sun yi imani sun makafaru sannan sun kafirce fa tabi'a ala qulubihim aka sanya rufi a cikin menene a cikin zukatansu fahim la yafqahuna su ba sa fahimta ma'ana ba sa tunanin ma abin da zai gyara musu gaba su dai kullum suna dubganiya ne cikin kafirci wa idza ra'aytahum inda zaka gansu su munafiqai to rujubuka aji samu jikin su zai baka sha'awa za ka gansu da kaya mai kyau nan to rujubuka aji samu ma'ana hitas tana burge ka don kasancewa su munafukai duk ka kula da kyau karke wannan mutum in bai zama irin ka ba ba ka yada da shi mutum in bai zama irin ka ba ba ka saurin yada da shi ustazu in kana son ka yaudare shi samu yan farin jallabiya da ɗan aswakinka ka riƙe ƙwar'aninka ka sa ‘yan horar hullarka ka yanke wando ƙasa da kun haɗu yau gobe kuna gaisawa kana masha Allah masha Allah aboka za ta kullu to idan mutum yana so ya zama sirrin sai ya rikidi ya koma irinka to cikin sauƙi in baka kula ba sai ka zuba a kan shi kafin ka gane an yi ɓanna jami'an farin kaya ss jami'an gwamnati jasusko duk wani jami'i da ya kware in yana son ya samu sirrin mutane sai ya zama irinsu yanzu cikinmu nan akwai jami'an gwamnati wanda suna nan zaune tare da mu amma sai da suka zama irin mu suka zamna cikinmu sannan muka iya yadda da su kuma in ma akwai wani abu za mu iya faɗin wannan abun don muna ga duk irinmu ne annan an gane misali idan yanzu ana son a kama 'yan wiwi to wanda ga son shi kama 'yan wiwi sai ya zama ɗan wiwi ɗin kodawa mashayan wiwi ba ne da ya zo ga wasu kamar kalashi ne sai shi ɗan yi haka shi haka sai shi ɗauko ɗan ƙullin shi naɗa shi naɗa shi na ɗaya haka ce abokina ko akwai mai ɗan abin nan su ma da sai sai ce a wannan ɗan hannu ne matso sai a miƙa to da nan sun za abu kaiwa shi kenan to zai samu sirrinsu idan mutum yana so ya kama ɓarayi sai shi haɗa kai da wani kai wani ya shiga abin nan ka tai ga wasu can in ka zo rike kayan ka yi musu rikon abin nan ni da na zo sai in sabce in ruga da gudu ana ɓarawo ɓarawo yanzu dai sun ga an kore ni to in nita yi niyo shanya sai na ce kai su wani aikun gani ko ce ai ba mu san kai namu ba ne to Allah ya wani jagora misali dai na kawo mana to shine su munafukai mu dawo karatunmu sukan yi hita irin ta masu imani in ka gansu abin zai birge ka shi yasa Allah ya ce idza ra'aytahum tu'jibuka ajsamuhum in ka kalle su yanayin yadda suke hita abin zai burge ka wa in yaqulu tasma' li qawlihim in suna magana zaka saurari maganar su jayo aya ya fassara jayo hadisi ya fassara kuma wallahi ƙarya ne kaga ku ustazai kakku ya da ayo da ku da jan aya ko jan hadisi shi sa da yawa suna fada shi sa kuka na tsayawa a hankali ina bayani ba su in wuce in gaba ana samun mai yaudara yanzu wani in yana son yayi yaudara a malanta sai ya yi karatu ya fahimci ayoyi ya fahimci hadisai sai shi amfani da su ya yaudari mutane sai ai abu sai a ce ai malaman nan duk haka nan na suke ba yanzu haka ba yanzu mun ka samu wani malami yayi kaza ba a'a mun sa a cikin malamai akwai munafukai wanda zai zo da rigan malanta ya yaudar mutane saboda in ba su hito da irin wannan ba ba ya da su ba ya da su wa'in nan da kuke gani mustashirikun haka wa'inda suke yakan addinin musulunci wa'inda ba musulmi ba sukan je su koyi su bude jami'a su shiga jami'a ta musulunci su koyi karatu su zamna tare da ku su fahimci yaranku sannan su zo su fara yin wa'azi ba don nufin gaskiya ba don su yaƙi musulmai akwai su suna da yawa na mun haɗu da wani a ibada muna hirci ya ce shi kiristoci suka ɗauki nauyin shi ya yi karatu da ya ƙare karatu aka zauna da shi aka ce shi faɗi duk abin da yake so a bashi a duniya amma aikin da za a bashi ana son ya sa musulmi goma su ta musulunci kadai abin da ake so shi ke aka bashi ya je ya fara wa'azi shekara goma bai samu musulmi guda wanda ya ta musulunci ba a musulunci muka da shi ce daga baya fahimci musulunci addinin gaskiya ya shiga musulunci da irin wa'in da abubuwa wa in yaqulu tasma li qawlihim in suka yi magana za ka fahimci maganarsu to amma kun san me suka yi kama da shi ka'annahum khushubun musannada su dai kamar girkakkun itatuwa ne kamar katakin ne da aka dauko aka gyara su aka jingine ba su da wani amfani ga hita mai kyau ga magana mai kyau amma kamar ka je kana da icce ne ka sare shi ka aje shi bakin gidanka me zai amfana ma sai dai ka sare shi ka kona shi amma bai da wani amfani yahsabuna kulla sayhatin alaihim suna tsammanin kowane tsawa kansu zai fado mana suna tsammanin za a saukar da wahayi a tona musu asiri ana ce humul adu wa'annan fa makiya ne fahdharhum ku nisance su ku kiyaye kamar da Allah ce khudhu hidrakum ku doke saunanku ma'ana kar ku amince musu qatalahumullah Allah subhanahu wataala ya nisantar da su daga rahamarsa wani Allah ya tsine musu anna yufakun ta yaya ne suke karkacewa daga yin imani su je suna aikata abin da yake kafirci Allah madaukin sarki ya wani jagora ina wannan yana nuna sai an kiyaye wajen mu'amala da mutane sosai wa idza qila lahum idan aka ce da su ta'alu yastaghfir lakum rasulullah ku zo manzo Allah ya roka muku gafarar ubangijin ku law wawru usahum sai su karkatar da kawunan su wa ra'aytahum yasudduna sai ka gansu suna bijirewa suna kangewa wahum mustakbiruna suna masu yin girman kai yasudduna ay yu'riduna amma hum yaruni suna kauda kai wannan aya an sauka da ta ne akan Abdullahi bin Ubay bin Salul wata rana ya tashi cikin mutane yana wa'azi sabai wani su kama hannu suka ce zamana ba irin ka bane mun san ka kai munafiki ne kaza yaji yana damuwa yana kuka kaza kaza aka ce ai da ka tahi gurin manzon Allah ka ce shi roƙa ma Allah gafara yace shi wa shi wa shi wai bai zuwa inda wancan zante kaza kaza to shine sai Allah yake bada labari yake cewa su munafikai shi shine aka faɗi nashi kun gane misali ana iya buga misali da guda sauran duka akwai su to shine Allah ya ce wa idza qila lahum ta'alu in aka ce da su ku zo yastaghfir lakum rasulullah manzo Allah ya roka muku gafara ubangiji lawaw ru'usakum ra'usahum lawaw ru'usahum sai su juyar da kawunan su wa ra'aitahum zaka gansu yasudduna suna masu bijirewa game da abin da ake kiran su da shi wahum mustakbiruna suna masu yin girman kai kai ka san dai ba tabewa ba ba wanda za a ce manzon Allah ya roka mai gafara ya ce bai so asara ta kai asara ta kai asara Allah ce sawa'un alaihim daidai ne ga wa'annan mutane astaghfarta lahum ka nema musu gafara am lam tastaghfir lahum ko baka nema musu gafara ba lai yaghfir Allah lahum Allah zai gafarta musu mana wa'annan da a ilimin sa shi Allah ya san za su mutu akan kafirci to Allah ya ce ba a gaba su samu gafara ko ka roƙa musu gafara ko ka ka roƙa musu gafara Allah ya ce zai gafarta musu ba inna Allah la yahdi al-qawmal fasiqin Allah ba zai shirya da mutane kafirai ba fasikai kenan wanda suke hita daga tafarkin Allah subhanahu wata'ala kuma lalina ya ƙulu na latun fi ko alaman inda rasulillah wannan shi ne abin da labarta wani tun daga farko na ƙisar zaid bin arkam da abdullahi bin obai bin salun lokacin da ya ji abdullahi bin obai bin salun yana cewa ai mu in mun ka zo sai mun ba da shawara wa'annan da a gulman zuwa da a daina ciyar da su don mu gane ayar ku saurara mu jiya mutanen makka Allah ya ce annabin sai ya hijira ya baro makka ya komo madina haka ne ko su ma saboda ƙaunarsu da manzon Allah suka bar dukiyarsu suka bar gidajensu komi nasu suka bari suka bar manzon Allah wanda ya hijira ya bar gida ne yana da wani abu ne inda ya tsaye can bai da sai da in ya samu to yanzu sun zo su kuma mutanen madina suka ce sun karbi bakin inda bakin manzon Allah ne duk abin da suke bukata za su ɗauki nauyinsu to su ko abdullahi bin ubay bin salul abin yana musu ciwo sai suka ce duk yadda za mu yi a daina taimaka ma wa'annan sai mun yi da haka ya mun manzo Allah ya ce kuma wallahi bai ce ba to shine nan Allah yake tona asirin cewa ya faɗi wannan magana ga ma abin da suke cewa Allah ya ce humul ladina yaquluna sune wannan da suke cewa la tunfiqu ala man inda rasulillah kada ku ciyar da wa'inda suke gurin manzon Allah hatta yanfaddu hasse sun waje kowa ya kama gabansa Allah ya ce walillahi khaza'inus samawati wal ard taska arziki da suke cikin samai da kasai duka mallaka ne na Allah walakin al munafiqina la yafqahun sai da munafikai ba sa fahimtar wannan ku ji wani sirri jama'a na daya idan wani ya san inda kake samun arziki kashin ka ya bushe matakin shi na farko ya taushe wannan hanya sannan na biyu duk wanda yake mu'amala da duniya don duniya to sai ya koma ga Allah bukata sabta biya ba don Allah shi ke biyan bukata ba kokarin neman duniya ba na uku kai hukunci da mutum a zahiri amma sanin haƙiƙanin mutum sai Allah su wa'annan sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sahabbai suna dibin su ne a zahiri sai Allah ya faɗi yadda baɗininsu take su ba duniya a gabansu ba su kuma wa'incan mutanen madina da suka riƙe mutanen maka su ma ba duniya suka sama gaba ba to wanda ya bar abin shi ya tafi dan addini kana mai barazana da abin duniya ashe su sahabban da ke zagaye da wanzu Allah suna zagaye da shi ne dan yarda Allah da kuma yin imani da yarda da shi da suka yi amma ba don wani abin duniya ba shi yasa idan aqida ta musulunci ta kafa a zuciyar mutum babu yadda zaka yi da shi sannan yana daga cikin matakin da mafi yawancin masu kuɗi suke ɗauka inda sun san suke ɗaukan nauyinka da kun samu saɓani matakin harko a shi an tsaye da abin da ake baka an fahimci hausa da bisa wannan nake kira da'awa ba ta yi ka dogara da wani a ka dogara da abin da Allah ya tsayar da kai a kan shi samu wani abu karke amma wallahi duk wanda yake da awawai yana dogara da ayin wata ya kare alhaji wani yana yin kaza to wallahi ta yi shirya ta yi shirya ko kuma ɗauko ka ɗora masallaci kana liman wata an ya kare ana samun ɗan abin da an ka baka ka ɗauko makanka matsala wallahi kana da 'yan mata guda ana baka yan jika goma a shirarar da kai da 'ya'ya biyar ko shidda aka tabbatar baka yan ci da su turin nan za a fara kawo ma dokoki mu masallacin mu ba a kaza masallacin ba a kaza in ko mutum bai iyawa ya bari Allah ya kare mu Allah yake cewa almuhim dai mu kudurta a zuciyar mu arziki na Allah ne shi yake bayar da arziki ba mutane ko da wani ya ce ba zai baka ba ka dogara da Allah Allah yana baka amma dai a kama dalili a kama al-akhdhu bil asbab ka kama wani abu ka rike ka gane ustazu ya kuluna suka ci gaba da faɗa cewa da in raja'ana ila al-madinati in muka koma a garin madina la yukhrijanna al-a'azzu minha al-adall wallahi sai masu buwaya sun fitar da kaskantattu a cikin wannan gari su sau da abin abu yabin sanu su ne a yan gari kasar wanda in ka zaka da gari kana bako shi dan gari kullum abin da yake buga ma gaba a su a yan gari abubuwan hausa ta sai mun hidda su Allah ya ce walillahi na izzatu ai buwaya ta Allah ce daukaka Allah gaba da ita bako zai zo Allah ya daukaka shi kai dan gari kana gani ba da zaka yi wale rasulihi da kuma manzonsa walil mu'minin da kuma mu'minai walakin da munafiqina la ya'lamun amma munafiqai ba san haka ba garuruwa da yawa da baki ne ke rike da su za ka ga matsayi da yawa in ka bincika sai ga wanda yake rike da shi da wani gari na ya zaka wani ma da ƙauyen suna ya taho ƙauyensu ko hanya babu amma ka zaka kayi bokon ka kare tsafshi ka cewa ai kaza a bar kaza kun gane misali daukaka ta Allah shi Allah shi ke ba da daukaka kada mu yi hasada in Allah ya ba mutum abu kan mu yi hasada shi ya ayyuhal ladina amanu Allah ya kuma su imani la tulhikum amwalukum wala auladukum an dhikrillah kada dukiyoyinku da yayayanku su shagaltar da ku daga ambaton Allah kar su shagaltar da ku daga sallah ko abin da ya kama da wannan domin ya fa'al zalika fa ulaika humul khasirun wanda suka yi haka to wannan su ne asarar an gane misali ina kai hito neman abinci ina za ka neman abinci ka ƙi zuwa karatu ka ƙi zuwa kawo sauraron wa'azi ka ƙi zuwa ka koyo ƙur'ani ka ƙi zuwa ka yi sallah a lokaci wai don me don ka tara dukiya kuma don ka kula da yayanka Allah ce kafku yi wannan ba hana ku neman abin da za ku rufa ma yayanku asiri ba ba hana muku nema abin da za ku juya da shi amma kar wa'annan abuwa su galtar da ku daga addinin Allah wa'anda ku suka yi haka to asararru ne ana sallah kai ka kasuwa masallaci ka yi sallah a shagonka da Allah wanne ne da an girma masallah kana sallah ka san baka iya sallah ba ka ga zakwa ka koya ka girma musalla abin da ya kama da wannan na kawo misali ne kada ka bari kai ta dibganiya a duniya baka neman ilimi wai dan ka dan ka tara ma ɗiyanka dukiya ko kuma dan ka tara ma kanka dukiya Allah ce kakku yi wannan duk wanda ya mai da hankali akan tara duniya saboda ɗiya ko kuma ya tara ma kansa to in dai bai dawo ya gyara farille na Allah wajen ta masa fito wannan za su yi asara wa an fi ƙomin ma da zaƙunakun ku ciyar daga cikin abin da muka arzita ku da shi min ƙwabli an yi a ce a da kuma mawutu kafin mutuwa ta zo wa ɗayan ku ya ƙola sai ya ce rabbi laula a hartani ila ajalin ƙariba ya ubangiji na da ka jinkirta min zuwa ga wani lokaci na kusa fa asaddaqa in yi sadaka daga cikin dukiyar da gabani wa kun min salihin in kasance daga cikin mutanen kirki ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها Allah baya jinkirta ma wata rai in lokacin mutuwa ta yayi Allahu khabirun bima ta'malun Allah mai bada labari ne game da abin da ku kasance kuna aikatawa kun ga wannan ayar tana nuna mana ya an samu a ciyar dan wa a ciyar dan Allah addini ba bai sai da ciyarwa kullum fa sai an ce ku kawo dan Allah ya ce ku ciyar wa anfiqu mimma razaqnakum ko ba haka bane amma yanzu kana son ka samu matsala ga musulmai ka ce a kawo fi sabilillah wallahi ka ce yau gobe kacce jibi sai an samu suna malam fi sabilillah to Allah sai mun yi hankuri a raka addini dole sai an sa sai an hada da kuɗi kenan eh an nema an samu kakkare na abin da zaka bayar fi sabilillah dan Allah ya bada labari yake cewa kafin ranar da mutum zai nemi a yi mai jinkiri kamar da ni muna ishara a farko ba wani ɗan adam da mutuwa za ta zo mai haƙiƙan ya ga mutuwa bai yi da na sani ba in alheri na kai sai kaji inda ka sani da kai da yawa in kuma abin da kai ba na ƙwarai ba ne sai kaji inda ka sani da ba kai ba nan za mu taƙaita abin da muka fi daidai Allah ba mu lada na muka kuskure Allah ya fi mana subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk